الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau laraba muna da 24 ga ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1437 wadda ya daidai da 29 ga watan 6 miladiya shekara ta 2016 a karatunmu na yamma har yanzu muna cikin suratu tauba ko suratu bara'a da dai sauran sunan na da take da shi kwana biyun da suka gabata muna cikin wannan aya إنما الصدقات للفقراء والمساكين yanzu ma ita za a maimaita don ba mu karasa bayanai na hukunce-hukunce take ɗauke da shi ba malam bismillah ka rike
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم wannan aya kamar yadda bayani ya gabata tana dauke da hukunce-hukunce masu yawa waɗanda suke da alaƙa da zakka wanda kowa ya san zakka kamar yadda bayani ya gabata rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar da Allah ya wajabta su akan musulmai a karatun da ya gabata wajen bayani mun yi bayanin mutanen da ake ba su zakka nau'i takwas mun yi bayanin nisabi wato abinda mutum zai mallaka kafin ya fara fidda zakka da kuma adadin abin da za a fitar abin da aka mallaka tun daga dabbobi zuwa amfanin gona zuwa kuɗi abin da bai magana ba kawai shine rikas rikas din nan shine dukiyar da aka tsunce ta a ƙasa wadda mutanen da suka bunne ta misali mutum ya sayi fili ko gida ko ya gaje shi ko a ba shi kyauta ya zo yana tono ko gona ya mallake ta ko ta hanyar saye ko ta hanyar kyauta ko ta hanyar gado ya zo yana nomawa cikin tonon da yake yi zai tarar da ajiya irin na mutanen da kamar zinare ko azurfa da suka bunne sai ya fito da shi to wannan ma akwai zakka a kai irin wannan za a ba da humusi ne a raba shi kashi biyar ya ba da ɗaya zakka wa fakirai ya rike kashi hudu shine rikas ta ina ganin kusan bayan wannan abin da ya rage ba mu yi bayanin zakkansa ba shine zakkan kayan ado taracin akwai sabanin malamai a kansa kamar dan kunne na gol ko abin wuya na gol ko warwaro na gol to a gaskiyar magana dangane da hadisai da suka zo a kai da kuma fatoyi na malamai shi ma wani ana fitar masa da zakka abin kunnen gol ko abin wuyan gol ko warwaro na gol ko sarka na gol shi kawai da ake fitar masa za a je auna shi ne a ga nauyin gram ɗinsa abin da ka auna abin da ya bayar shi ne za a cire masa yadda za a cire masa kuma zakkan kuɗi za a cire masa shi baya da matsala saboda haka yana ganin kusan duk abubuwan da ake cire masa zakka mun yi bayanin su a ƙarƙashin wannan aya sai dai waɗansu wasu ƴan bayanai da ya kamata a yi wanda suke da alaƙa da zakkan wanda ba mu yi ba a jiya da shekaran jiya yawancin bayanin da ba mu yi ba shine akwai abubuwa wadda ayan nan ta ambata innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin zuwa ƙarshe akwai abubuwan da kusan gaskiya yanzu ba a ba su zakka saboda canjin lokaci da canjin yanayi da abubuwan da suka faru yanzu mu ɗauki wafi sabilillah ba da kuɗi don jihadi kudin zakka masu jihadi to yanzu sojojin kasashen musulmi gaba ɗaya da ma na duniya suna ƙarƙashin albashi ne na gwamnati gwamnati tana biyan su albashi hakanan ba a ba su zakka sa'annan makamansu da kayan yaƙi da kayan magani gwamnati ne take saya kowace ƙasa gwamnati ne take saya da kudinta daga treasury na gwamnati haka yanzu kusan a duniya ba wani jihadin da ake ake cire zakka ake bayarwa saboda gwamnati ta dauki nauyin waɗannan abubuwa su kansu sojojin suna da albashinsu suna da makamansu suna da likitocinsu suna da ainihin magunan gunansu duk gwamnati take yi amma da zamanin manzalar sabai babu wannan ta wajen zakka ake samu haka yanzu wani sabili ina nufin wafi sabilillah kusan wannan ba cika yake da shi ba yanzu a duniya sannan abu na biyu sai walgarimina masu bashi kusan yanzu masu bashi ba a ba su zakka abin da ya sa kuma ba a ba su yawanci kawai an shigar da su cikin fakirai ne kawai yanzu da fakirai kawai talaka wanda bai da abin da zai ci ko wanda bai da kuɗi shi ake bai zakka ana bin sa bashi ba abin sa bashi kawai ana bashi zakka ne amma a ware wani wata jama'a wani group ko a ce wannan masu bashi ne a ba su zakka kusan babu wannan kawai yanzu fakirai da miskinai ake bayawa sawan ana bin ka bashi ba abin ka bashi kawai sai a baka zakka an gane wannan amma da akwai waɗanda akan yi bincike cikin al'umma waɗanda ake bin su bashi a ware su daban a riƙa ba su nasu amma yanzu kusan kamar yadda na faɗa babu wannan sannan wal'amili na alaiha waɗanda suke aiki karɓo zakka kusan su ma ba za a ce kwata-kwata babu su ba amma dai kusan ba kamar yadda yake a da ba dalili yasa yanzu ba wata gwamnati ta musulunci da take aika mutane masu karɓo zakka kusa yanzu zakka an bari kowa ya rika fitarwa ne da kansa yawancin ƙasashen musulmi masu kuɗi suke fidda zakkansu da kansu su bai ma maskinai su bai ma talakawa su bai ma kusantansu saɓanin da da shugaba ne zai sa a karɓo ya zo ya raba amma yanzu kusan babu wannan kowa kowane mai kuɗi a kowace ƙasa kowane manomi kowane mai kiyo kusan shi yake cirewa sai dai dan ɗan shekarun nan da aka fito da hukumar shari'a da sukan ɗan bi ƙauyuka suna karɓowa suna zuwa suna rabawa amma shi ma abin ya yi sanyi yanzu kusan kaman abin baya tafiya ne ko ya ne ne ko kuma masu kuɗin ba su ba su ne Allahu alamu so wal'amilina alaiha su ma kusan kusan yanzu kaman shuhu adam ne kaman babu su sanan wal mu'allafat qulubuhum wal mu'allafat qulubuhum su kan ma da dadewa an da an daina ba su tun zamanin Umar ya daina ba su sai ma Malik gaba da fatawa cewa musulunci yayi karfi ya daukaka ba wani wanda ake shakkansa ko ake fadaitar da shi in mutum zai faman sha'a falyumin kawai man sha'a falyakfur wadda ya soya musulunta wadda kuma bai so bai kafurta ya rage nasa ba abin da zai iya musulunci musulunci ya yi ƙarfi ba kamar da ba farkon sadarar islam farko farkon musulunci so almu'allafati qulubuhum su ma kusan ba aiki ba ba ba su kusan kaman babu su ne ma ba kusan babu su ne sai wabin sabili matafiyi yanzu ma kusan shi ma matafiyi din ba wata dukiya da ake warewa ta zakka a wajen shugaba don matafiyi an ci matafiyan kawai sukan tayi ne cikin masallaci ko a bakin kasuwa kawai ya ce ni matafiyi ne guzuri ya kare jama'a su masa karo-karo da mai sisi da kobo da mai naira da menene a bashi ya tafi ba a zakka ba amma da akan ware irin wannan saboda matafiya shugaba ne kuma dai ware ta yanzu ba wanda zai fi da zakka ya ce bari ware wani kuɗi in ajiye na zakka don matafiyi in guzurinsa ya yanke a bashi yanzu babu wanda yake wannan kusan yanzu zakka kawai ta dangana ne ga alfukara wal masakin su ne kawai duk wancan nau'in kusan ba a aiki da shi ba sa samu to wannan shine dan karin bayani da ya kamata mu yi a wannan bangare sai bangare na biyu mutumin da ya fidda zakkansa a daidai lokacin da yake fitarwa bai yi jinkirin fitarwa ba bai yi lattin fitarwa ba misali ya saba cirewa ne a ramadan sai cire a ramadan bai bari sai shawwal ko zulqada ba zulqida ba ko ya fara cirewa a rajab da rajab ya zo sai ya cire da ya jinkiri har zuwa sha'aban ko ramadan ba ko ya saba cirewa muharram a kowanne lokaci da ya fara cirewa sai ya cire a wannan lokacin kafin ya dauka ya je bayar wa fakirai sai yan fashi suka zo suka kwace ko gobara ta zo ta cinye to irin mai wannan hali ba zai biya ba ba zai biya ba zakkan ta yi ya cire a kan lokaci kuma bai yi sakaci ba aka zo aka sace ko gobara ta zo ta cinye amma in ya yi sakaci ya yi ganganci da ya cire wa talakawa nasu ya yi banza da abun bai adana kamar yadda yake adana dukiyarsa ba sai barawa ya zo ya sace ko kuma an nuna masa wannan hanya da 'yan fashi ya ƙi jin shawara ya je biya ka kwace wannan zai biya don ya yi sakaci ya yi ganganci sai aka sun haka mutumin da ya yi jinkiri ga lokacin cire zakkansa ya yi ya saba cirewa kowace shekara a watan ramadana da ramadana ya zo sai ƙi cirewa ce sai ya yi shawwal ko zulƙida ko zulhijja ko muharram ko ya saba cirewa a rajab sai ya bari sai sha'aban ko ramadan a takaice da ya yi jinkiri a lokacin da ya waje bai cire sai yan fashi suka zo suka sace ko wuta ta zo ta cinye ko ta musiba dai ta zo ta auka ma dukiyar to wannan zai biya dole ya sake cirewa a dukiyarsa in bai sake cirewa ana bin sa bashi Allah na bin sa bashi talakawa na bin sa bashi saboda yayi sakaci yayi jinkiri ya yi latti an gane wannan ta wani ɗaya daga cikin bayanan da ya kamata a ƙara sannan bayan haka sai zakkan bayan an cire ɗaya bisa arba'in ta wajen bayarwa ya yi kamata a bayar in ma khalifa ne zai raba in ma shi mai kudin ne zai ɗauki nauyin rabawa da kansa ya yi kamata ya cire musamman amfanin musamman kudi ya yi kamata ya cire shin zai ɗauke ta gabaki ɗaya ne ya ba da ita wa mutum guda ko ko a'a zai biya na rabawa ne kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ko zai raba ta kashi biyu ne kawai ya samu mutum biyu ya bai ma wannan rabi wannan rabi misali idan miliyan biyu ne ya bai ma wannan miliyan ɗaya ya bai ma wannan miliyan ɗaya ko kuma idan miliyan ɗaya ne ya raba dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar ko kuma dubu ɗari ne ya bai ma wannan dubu hamsin wannan dubu hamsin da dai sauransu ya zai raba dukiyan to gaskiyan wannan matsala akwai maganganun malamai da yawa akan yadda ya kamata ya raba wannan zakka wasu suka ce in ya zo rabawa zai dubi da zai lura da halin da waɗanda suka cancanci cin zakkan suke ciki me ma'anan halin da suke ciki halin rashin su ko shekarar da ta wuce ne maimakon ka bewa mutum ɗaya ko mutum biyu bana zai ka bewa mutane goma ko mutane ishirin saboda yawan mabukata ɗin an gane da hikiman yake idan wata shekara kuma ta zo aka samu walwala aka samu wadata shikenan kana iya biya mutum biyar mutum shida mutum biyu mutum ɗaya don ya zama jari shi ma ba zai samu ya cire wato ka lura da yanayin da ake ciki misali ina magana an ka an samu walwala ne a shekara na gaba mai zuwa to sai ka kara sai ka rage adadin wanda zaka ba su ɗan kuma an Allah ya sauwaka aka sake jarraba mutane sai ka kara adadin wanda zaka ba saboda yawan mabukata an gane wannan to akwai kuma da suke tafiya cewan kawai in za a ba da zakka kawai a ba da ita yadda ya faru a zamanin manzon Allah shine Allah la kalla abe mutum abin da zai ci shekara guda a ware masa abin da zai ci na shekara guda idan yawan zakan naka ta kai haka ko ta wuce haka dan Allah ya kan bada abin da mutum zai ci na shekara guda ba zai buƙaci komai ba ya bashi zakkan wannan sai sa ma idan lokacin zakkan yayi talaka suke zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sun san za a ba su abin da su ci na shekara guda akwai wasu kuma suka ce a bashi ra'ayin wasu malamai a bashi rabin abin da zai ci na rabin shekara wasu kuma suka ce a bashi dinare goma kawai ga sunan dai rayuka dai na malamai da suke ta kawowa kuma an samu waɗansu ma suke tafiyan cewa ya halatta zakkan ka biyan mutum ɗaya duk dai akwai wannan amma ni na fi karkata ga waɗanda suke cewa a dubi yanayin wannan lokaci ɗin situation na mutane da samunsu ko rashinsu su talaucinsu ko wadatarsu an gane wannan wannan zai fi zama daidai kamar yadda na faɗa yanzu bana mabukata sun yi yawa saboda ƙarancin kuɗi ga rashin biyan albashi a wasu jihohi da dama na ƙasar na ciki har da jiharmu da yawa ma'aikata ba su samun albashi wadda da baya roƙo ya dawo yana roƙo wadda da baya bara ya dawo yana bara ta irin wannan maimakon a biya mutum ɗaya mutum biyu a biya mutane da yawa ya fi saboda ko ya ɗan samu abin da zai ɗan toshe wata bukata ɗin wata damuwa ɗin an fahimci wannan abu na gaba shine wajen fitar da zakka wadda za a ba su ɗin akwai mutanen da ba a ba su ko da fakirai ne na farko ba a bai makafiri in dai ba irin wanda yake a zamanin manzo Allah al-mu'allafati qulubuhum ba an gane wannan haka kawai zakka kawai ka dauka kai ba kafiri wanda ba musulmi ba dan fakiri ne ko miskini ne ba a wannan zakka ana biya su wane ne fakiri miskini musulmi an gane wannan sannan ba a ba ma wadda kake ciyar da shi kamar ɗanka ko ‘ya'yanka haka nan babanka in kai kake ci da shi ba za ka ba shi zakka ba mahaifiyarka in kake ci da ita ba za ka ba ta zakka ba domin zakka dama ana ba da ita ne don mutum ya samu abin da zai ci to kana dama kana ci da su kenan babu hikima kuma ka ba su zakka amma idan mahaifinka da mahaifiyarka ba kai kake ci da su ba kuma fakirai ne suna da tukunyansu kana da tukunyanka sai ka ba su zakka sun cancanci zakka haka nan ‘ya'yanka sun isa aure ko ma sun yi auren suna da gidansu kana da gidanka suna da tukunyansu kana da tukunyanka kuma fakirai ne ya halatta ka ba su zakka an gane bayanin? to ya hukuncin wanda kake bin sa bashi ya ƙi biyanka kuma kai ka zo cire zakka shin za ka cire zakka ka ce a bakin bashin da nake binka na cire zakka ka rike bashin da nake binka ya zama zakka eh akwai ra'ayin malamai biyu wasu ka ce ya eh ya halatta dan ka sauke masa nauyi nauyin tambaya nauyin tuhuma ran tashin kiyama wasu ka ce a'a sai dai ka bashi zakan kana bashi kuma ka ce to biya ni bashi biya ni bashi na in ya tone a guje kuma to sai ka kai shi kotu ka ce ya samu kuɗi ya ki biya kuma ni ne shaida ya samu kuɗi ni ne shaida ya ki biya na sai kotu ta tuhume shi an gane wannan sannan abubuwa ne wanda ya kamata sai na kana daga hannu na'am eh eh ba na ji sosai wallahi ban ji ba saboda ka ɗan yi nesa wanda ake bin sa bashi haka bai zakka bai halatta tambaye bashin kuɗinsa ba sai dai ya niya ya bashi wannan ra'ayi ne ce ra'ayyuka ya halatta a karɓi ƙima a wajen zakka abinda nake nufi ƙima kamar amfanin gona sai ka riƙe abincin ka ba da ƙimarsa da kuɗi kamar dabbobi shanu tumaki awaki raƙuma ce kai ba ka son ka ba a cikin raƙuman ka sai ka ɗauke ka ba da ƙiman kuɗi wanda ya cancanta na raƙumin da zaka cire ko na akuyar da zaka cire ko na saniyan da zaka cire ka ba da ƙima kun gane abin da nake nufi da ƙima din eh shin ya halatta ko bai halatta ba to akwai maganganun malamai guda biyu akwai Abu Hanifa a gefe ɗaya akwai jumhur a gefe guda irin sai Imam Malik Imam Shafi Imam Abu Hanifa da sauransu suna gefe guda shi kadai ne a layi daya shi yana cewa abu hanifa ya halatta ba da kima misali da ka fitar da raƙumi guda a cikin raƙumanka sai ka ba da kudin raƙumin in za ka fitar da raƙuma biyu ko raƙuma goma ko raƙumi nawa da ka ce da dai sai a samu masana zai su kima wannan raƙumin da za a cire sai ka ba da kudin in amfanin gona ne ma in mudu nawa ne in sa'i nawa ne kawai sai a tambayi nawa ne mudu a kasuwa sai ka bada kuɗin wa fakirai an gane wannan abu wani ba ce ya halatta me dalilin kai ce yi ai ita zakka hikimanta shine don a biya bukatun mutane kuɗi kuma zai biya bukata kun gane yace in aka baka kuɗi an baka komai zaka iya zo an ka gada ma ka je ka sayi raƙumi yace wani ma ya fi son kuɗin da raƙumi wani ma an sayarwa dai an haɗa shi da wahala ta yi ajiya masa mummunan tayi ma in akuyan ne haka in saniyan ne haka amfanin gonan ne wani zai ce wani ya fi son kuɗin da da amfa da abinci din da yiwa wani ma aka bashi ma kasuwa dai kai ya sayar kun gane shi kawai abin da dalilin sa kenan an gane da kuma ya kawo hadisi na Anas na Mu'azu kai lokacin da ya je man karban zakka zakkansu akwai wani sutura waɗanda wanda yake da ya kai kamu shida sarakuna ne suke amfani da shi ce a bashi wannan a madadin kuɗi saboda ya san a madina ana buƙatarsa inda zai kai zakkan ya karba kuma ya karba kima ya karba kaga yace shi da wannan dalili na hankali da dalili na wannan hadisi yace ya halatta a karbi kima to mun da wajen sauran malaman ko irin su Imam Malik Imam Shafi Imam Ahmad da sauransu suka ce a'a ba a ba da kima suka ce abinda Allah ya ce a ba da zakkan a cikinsa shi za a bayar saboda kar a canja shari'a suka ce zakkan kuɗi a ba da kuɗi zakkan dabbobi a ba da dabbobi zakkan amfanin gona a ba da amfanin gona me dalilin ku suka ce a ai wannan abin da aka ce a cire shi ne suka ce su kuma wata ganin manzo Allah ya karbi kima ba a wannan abin yake karba wannan irin sabani shi je wajen zakatul fitri zakatul fitr wanda ake cire bayan azumi abu wani ba ya halatta ka cire kuɗi kima amma sauran malamai suka ce a tunda abinci aka ce za a bayar abinci za a bayar ba kuɗi ba suka ce ai zamanin manzo Allah akwai kuɗi din amma abinci aka cire to yanzu ma cire abincin kun gane yadda samaratul khitab khilaf din yake an gane wannan sai sai matsala ta gaba shine wanda yazo cire zakka sai ya cire zakkan ya bayarwa waɗansu mutane a bisa zatansa sai kuma daga baya bayyana masa ba haka bane bayan sun riga sun karba ko ma sun yi amfani da zakan ko sun tafi misali yana zaton wani musulmi ne ya yi shigan musulmi ya yi shigan fakiri shi ba shi zakka daga ba sai bayyana masa kafiri ne ba musulmi ba ya cire zakka ya ba ma wani yana zaton fakiri ne miskini ne daga baya ba bayani sai ya ce masa ai wannan mawadaci ne shi ma kai mai cire zakka kun gane yadda matsalar take bayan kuma ya riga ya ya bashi ya cire zakka ya bai ma wani yana zaton ɗa ne hurrun ne daga ba sai bayyana masa sai bawa ne tunda kusan ba bai ma bawa zakka tunda dukiyarsa ba ta sama ne dukiyarsa ta uban gidansa ne sai ta bayyana masa bawa ne bayan kuma ya riga ya bashi to irin wannan dukkan mutane da aka faɗa bayan ya ba sai bayyana aka san haka zakkan ta yi zakkan ta yi ya yi gini bisa zatonsa amma aka san haka sai bayyana ashe ba musulmi bane ashe ba ɗa bane bawa ne ashe ba fakiri bane mawadaci ne wannan zakka ta yi an gane amma inda da gangan zai cire ya san wannan bawa ne ya cire ya bashi zakkan bata yi ba ya san wannan ba musulmi bane ya dauka ya bashi zakkan bata yi ba ya san wannan mawadaci ne ya dauka ya bashi zakkan bata yi ba nan ana maganan kuskure ne na fa'intan da ya ko zatonsa ya gina shi akan kuskure shine aka ce ta yi na'am bismillah ci gaba na ka daga hannu ci gaba je ka eh wallahi ban gane me kake cewa ba kana magana akan zakatul fitri na'am akan ruwa eh eh island eh na gane eh yayi ko da kudi a gida cire masa eh sosai mana yayi dai yayi ko da kudi a sai a cire masa ba ko yana wata wata kasa idan misali inda yake can ko ba fakirai ko ba musulmi sai ai ko nan kasar su a cire masa a saya abinci a cire in kuma ta ra'ayin Abu Hanifa ne sai a cire da kuɗin ma da ya aiko amma ra'ayin su Imam Malik ne dole sai abincin nan a fitar da asalin abincin nan a zakatul fitr din Allahu alam na'am akwai me neman wani ƙarin bayani ko kuma mun ci gaba kamar yaya eh babu laifin ya roƙa mawadacin mafakiri ne ba laifi ya roƙa ba laifi fakiri don sabai ba na mantawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa wata tsohuwa ta taho daga ƙauyensu tana neman zakka da ake cirewa lokacin da ta zo mazala ya gama rabawa ya ƙare ba saura yana mazala ya ce mata ki je sai wani shekara ki dawo in an kawo zakkan wata shekara sai ta ce masa in na zo ban same ka ba ba ya ce ki zo jawa abubakar Allah da iko kuma ta dawo ta samu Allah ba ya rasu ta zo wajen abubakar ya bata saboda nan idan abin nan yayi babu laifi a irin wannan to naga kuna ta daga hannu da ku akwai ina jin ai akwai sauran lokaci ko in muka bude kofan tambayoyin zai kashe mana karatu mhm uh, farkon karatun na akwai ɗan bayani da na yi wadda yake buƙatar ƙarin bayani wadda kuma shi ne zai zama kamar na ƙarshe da dami a cikin ɗan hukunce-hukuncen abin da ya shafi zakka daga nan akwai sauran lokaci mu ci gaba da tafsirin mu na ayoyin da suke biyowa baya bayanin da na fara shine cewa ɗaukan zakka daga wani gari zuwa wani gari daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa wadda na ɗan fara bayani a kai lokacin lokaci ya ƙure ina kokarin washe gari ya zan ƙara faɗaɗa shi in bayyana shi to ban samu lokaci ba Allah ya mantar da ni to yanzu ba laifi ban ƙarasa bayani din akwai malaman da suke bada fatawa cewa asalan bai halatta a ɗauki zakkan wani gari a kai wani gari ba su kawai suna tafiya zakkan kowane gari a cire shi wa waɗanda aka ce za a bar a wannan garin wasu suna tafiya cewa ya halatta a ɗauki zakka daga wani gari a kai wani gari kuma wani shine ya zafi zama daidai amma akwai sharuɗa sharuɗan shine garin da za a ɗauka a kayi wadda ba a nan aka karɓi zakkan ba ya zanto buƙatarsu da tsananinsu ya fi na garin da za a ɗauki zakkan a kai yanzu misali in ka kwatanta kamar abuja da bauchi yanzu mutanen abuja sun fi bauchi wadata ta idan wani mai kudi zai cire zakansa abuja ya turo da shi bauchi babu laifi ko kuma wanda yake kano tsanan kano sun fi bauchi wadata wanda zai cire zakansa ya ce a kawo wani fakiri a bauchi wannan babu laifi ko kuma ya ce a kai mai dugore inda ake yaƙi wannan babu laifi ko a kai adama inda ake yaƙi wannan babu laifi aka sharaɗi na farko da ya zanto garin da za a kai can su zama ahawaju hajatan an gane su zanto sun fi bukata sun fi talauci sun fi shiga damuwa to irin wannan ya halatta a kai can ko kuma ya kasance sharaɗi na biyu inda da ka cire zakan inda mai cire zakan yake zanto ba musulmi yana ƙasar da ba musulmi sai ɗauke ta ya kai ƙasan musulmi wato min daril kufur kenan ira daril islam in an samu irin wannan ya halatta a ɗauki zakka ɗin daga wani gari zuwa wani gari ko kuma akwai ‘yan uwansa ne fakirai wadda ba shi yake ciyar da su ba amma ya san fakirai ne suna wata ƙasa ko wani gari yana abuja ko yana kano akwai yan uwansa fakirai a nan bauchi ko a wani gari sai a aika musu da zakkan wannan ya halatta an gane wannan kamar yadda ma'azum bin jabal ya dauki zakkan daga yaman ya kai madina wajen manzon Allah a ina ya karba a yaman amma aka tafi da ita madina manzala ya raba matalakawa a can kenan wannan hadisi sarahatan ya nuna ya halatta نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر in kana hunaka haja ku au darura ki zakka daga wani gari zuwa ga wani gari ko wata ƙasa zuwa wata ƙasa a je a raba wannan ya halatta yin haka an gane wannan ta kusan al'ilmu inda Allah kusan anan za mu dakata da bayani akan zakka malam karanta mana aya ta gaba mu je
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم na'am Allah ya ce wa minhum alladhina yu'zuna yu'zuna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa yaquluna huwa udhun qul udhunun qul udhun khairin lakum qul udhun khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu bi- lil mu'minin wa rahmatun lil ladhina amanu minkum wal ladhina yu'zuna rasulallahi lahum adhabun alim والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم wannan aya tana da sababin saukanta amma da farko mai fassaranta Allah ya ce wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya Allah ya ce daga cikin munafukai akwai da suka cutar da manzon Allah wajen zagin sa wajen aibanta shi wajen faɗin maganganun da ba su dace ba a gaya masa wannan cutar da manzon Allah ne ka faɗi maganan da la taliqu bin nabi ba ta dace ka gaya manzon Allah ba ka gaya masa abinda munafukai kenan suke yi har suna cewa huwa uzun huwa uzun cewa shi kunne ne Allah ya ce yi kunne ne amma kunne ne na alheri masu abin da suke nufi da kunne din nan wato suna wautar da manzon Allah ne ko sai da suke wautar da shi suna nuna bai san me yake yi ba dalilin su na cewa haka bai san me yake yi ba da suka kamanta yi da kunne ka san ai kunne komai yana ji zaka ji kyakkyawa zaka ji mummuna zaka ji mai dadi zaka ji marar dadi in dai kana ji kunnen ka yana jin komai ko gane bane amma kai ne ga hankalinka zaka rarrabe mai kyau da mara kyau da mai daɗi da marar daɗi da suka ce su abin da suke nufi a nan manzala komi ya ji kamawa yake yi a sakamakon haka ma suka zo su yi masa ƙarya sai ya ɗauka haka ne su ce masa sun yi imani ya yarda su rantse masa ya yarda ba iya ba iya rarrabe rantsuwa ta ƙarya da ba ta ƙarya ba ba iya rarrabe magana ta ta gaskiya ta wasu suka ɗauke shi kamar wawa wawa ka suka ɗauki manzon Allah irin wannan zato irin faɗan wannan magana ga manzo Allah cutarwa ne ko ba cutarwa ba cutarwa ne ka dauki manzo Allah wawa bai san me yake yi ba dan kai rantsuwa na ƙarya ya barka da zahiri bai tuhume ka ba bai yaƙe ku ba bai kwaci kuɗin ku ba bai kwaci dukiyan ku ba bai zubar da jinin ku ba saboda ya amfani da zahir gashi ma manzo Allah ce nahnu na'malu bil zahir wallahu yatawalla sarair mu musulmi muna amfani da zahiri ne abun da ya buye na wani wajen waye Allah manzo Allah bai san kai ba yana amfani da zahiri ne in suka suka ce sun yi imani shikenan sai musu hukunci irin nawa na musulunci dukiyarsu ta haramta jininsu ya haramta abinda suka mallaka ya haramta dan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu Allah ilaha illallah wa yuqimu salata wa yutu zakata wa idza fa'alu zalika asamu minni dima'um illa bi haqqil islam shikenan kaga da suka suka ce sun musulunta ya amfani da zahiri bai yaƙe su ba kuma gashi suna sallah to ba sai amfani da zahiri ba inda a je wurin yaƙi su zo suna rantsuwa inna buyutana aura Allah ya mai musu da martani yace menene amma ya bi aura in suka suka ce gidansu babu tsaro sai manzo Allah ya dauka ya ce ba tsaro je ka ka je ka huta ka je ka tsare gidanka su kuma sun san ƙarya suke yi to irin wannan suka tara su a ai ai Muhammadu ma shi da ya zama kaman kunne ne komai ji yake karba baya tacewa baya tantancewa shine Allah ya mayar musu martani ce yi kunne din ne eh kunne ne din manzon Allah amma kunne ne na alheri udun khairin yana rarrabewa yana rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya amma abin da ya shafi gaibu wannan kuma ba haƙƙinsa bane haƙƙina ne ni Allah an gane wannan yawwa haƙƙin Allah ne wa ya dinga mai wa ya dinga mai musu martani Allah idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakazu Allah ne mai musu martani amma lokacin da suka zo jama'a suka ce sun musulunta ba za su dauka eh haka ne sai da Allah sauka da suratul munafiqun ya nuna ƙarya suke yi an gane wannan tunda Allah shine masanin gaibu to nan din ma abin da suke faɗan ai Allah ne ya yake gaya manzo Allah ga abin da suka faɗa har sai saukar Qur'anin sa har sai saukar littafin sa ake karantawa wa minhum alladhina fi munafiqai yu'dhuna an-nabiy suna cutar da manzon Allah dangane da maganganun da suke faɗa na banza na aibantawa wa yaqulu sukan ce cewa menene huwa udhun shi kaman kunne yake kunne ne ma baya rarraba tsakanin mai kyau da mara kyau komi komi iska ta kawo masa kawai sai sai kunne ya ji saka jaka shi ma manzo Allah yake ta Allah ce kul eh udun khair eh kunnen ne amma kunne ne na alheri kaman kace shahid ne amma shahidu adalin wannan mai shaida ne amma mai shaida menene adali ne an gane wannan khairul lakum kudin kan kuma munafukan uzun khairin nan uzun khairin nan shi yafi alheri gare ku me yasa da ya amfani da zahirin ku bai kashe ku ba bai kwaci dukiyan ku ba a matsayin ku na munafukai ko wa gane bane ya yi amfani da zahirin ku awwa ya amfani da zahirin ku da kuka ce ku musulunta ya bar ku bai kashe ku ba bai kwace dukiyarku a matsayin ganima ba bai kore ku ba ya zama uzun khair kenan Allah ya ce yu'minu billah wannan uzun din shi maza suke ce kunne din ne i ya ji wahayin da aka yi masa ya ji abin da Allah ya kuma ya gaskata Allah me yasa ya gaskata Allah ya san Allah mahaliccinsa ne ashe kenan yana rarrabewa yana aiki da dalili ba kawai duk abin da ya je ki diba ba yu'minu billah ya gaskata Allah saboda ya san Allah shi ya mu nema haliccinsa shi ya masa wahayi wa yu'minu lil mu'minin kuma idan mu'mini ma suka faɗi magana manzo Allah yana gaskatawa saboda menene saboda su mu'mine ne kamar yadda kuka faɗi naku ya ba ku uzuri ya yi aiki da zahiri ya bar ku haka nan ya gaskata maganan Allah saboda gaskiya ne shi ya halice shi masa wa haka nan yana gaskata maganar mu'mini saboda mu'mini ya faɗi magana a yarda bai ba wai yana kawai duk abin da ya zo masa ne kan ɗauka ba ba bisa dalili ba bisa dalili ya haka kai wa rahamatun lillazina amanu minkum manzo Allah dai zama rahama ma ga waɗanda za su yi imani cin ku ku ku ku ku munafikai din zai zama musu rahama zai zama musu jin kai saboda ya gaskata Allah ya gaskata Qur'ani yayi aiki da shi aka muku jinkiri har kuka musulunta da kuma kuma dai zama muku alheri maimakon da kawai da kuke dauka cewa kawai daga kun zo kawai muku hukunci ya ce ai imanin ku ba na gaskiya ba ne kuma ku kun san imanin ku ba na gaskiya ba ne a'a ya yi aiki ne da zahiri ya sa ya bar ku ya aiki ne da zahiri shi bai san gaibu ba an gane abin da ayat take karantarwa to wasu malamai suka ce sababin saukanta shine akwai munafukan da suka je suna kulle-kulle a gefe guda kafin su zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wanda daga cikinsu ya ce a'a ni hatara shi ba yana da mai ji masa duk abin da muka faɗa wahayi da ya sauka gaya masa shine suna nan kenan uzun anan suna nan kenan wahayi wahayi shine uzun wato Allah kenan har yanzu ce wannan magana mu daina yin ta ko a gefe dan sau da yawa munafikai da su faɗi magana sai Allah zai ya gaya manzon Allah cewa ga abin da suka faɗa ko za su kulle wani sharri sai Allah ya sanar da manzon Allah ga abin da suka kulla to da irin wannan ne suka ce akwai mazala yana da uzun kamar yana da jasus dan a larabci ana cewa CID ko mai jasus ain kamar ka ce huwa ainun daidai yake da menene huwa uzun to kenan kaga ayan a wani guri in aka bi sababin saukanta a wani guri suna yabo ne ga manzo Allah wani guri kuma zagi aibantawa an gane wannan idan an ce yana da mai ji masa ai ba aibi bane in Allah yana ji wa manzon Allah yana ga masa aibi ne ai ba aibi bane Allah ya tabbatar ya ce wallabina yu'zuna rasulallahi lalle wanda suke cutar da manzon Allah da bakin su da maganganun su da kullakullan su lahum azabun alim in tashin kiyama ta suna da azaba mai radadi azaba mai girma Allah ya tsare mu cutar da manzon Allah mu ba mu cutar da manzon Allah yawwa ba ma cutar da manzon Allah duk abin da ka ji mun faɗa sai ya fito daga bakin manzon Allah yawwa hatta magana kan iyayen manzon Allah shi ya faɗa maganan da ya faɗa ba mu ƙara ba ba mu rage ba in kuma ya wani ya ce hadisin mai rauni ne ko ƙarya ne to wannan ya zama tacaccen ɗan bid'a zindiki wanda ya saba ma ijma'in malaman malaman hadisi yawwa dan hadisan da suke cikin Buhari da Muslim ba masu rauni bane yawwa ko masu rauni ne kuma hadisin cikin sai Muslim yazo yawwa ko da ke wani wanda yake kakala kakalan cewa hadisin ma mai rauni ne an tura masa wani yaro ya kure shi ya gagara magana saboda da ba magana faɗi son ka ne yana yi a gefe ne kamar irin masu ƙaryan ilimin nan ne in yana majalisinsa ko yana anguwansu ko yana cikin ɗalibansa sai ya faɗi magana amma kun zo ga ka gashi ba zai iya wannan maganan ba ba zai iya ta ba saboda ya san can ɗalibansa ba za su masa musu ba ba za su nemi dalili ba sai ya faɗi koma amma in ya zan kuna tare za ka nemi hujja za ka nemi dalili to zai ga yana taka tsantsan Allah ya sauwaka kusan lokaci yayi ban sani ba akwai dan tambayoyi to karanta mana su
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai tambaya na farko na cewa malam kaman yadda ka yi bayanin zakka, idan mutum ya cire zakka ya ba wani kamar zakkan zakatul fitr sai ya dafa wannan abincin da ka bashi. To wai idan kana nan a hadarci ya ta za ka iya cin abincin?
kai kyauta ya baka ai kai ka bashi sadakan zakka bayan ya dafa kuma kai ya baka kyauta ya halatta domin kyautar ya halatta a cikin Allah baya cin sadaka amma yana cin kyauta ahlul baiti ba sa cin sadaka amma suna cin kyauta kai a lokacin ba sadaka ya baka ba kyauta ya baka ya halatta kuma dukiyar zakka kai kyauta da ita amma ka ya halatta kuma ka sai da ita duk ya halatta in aka baka zakka ko ka sayar ko ka yi kyauta ya halatta sadaka in ya ba shi a matsayin kyauta nan ba laifi in ya ci kamar da na faɗa maza Allah baya cin sadaka amma yana karban kyauta in ka na'am
wannan kuma na cewa malam wai an ce yanzu babu wani abin da ake fidda zakka a cikinsa sai dai zinari da azurfa
waye faɗi haka kenan shanu awaki tumaki kuma duk ba fitar musu amfanin gona duk ba sai zina da azuba ba da wannan to wannan magana rashin mayar mata da martani yafi a mayar mata mu je gaba
mala wannan kuma ya tambaya cewa wai kamar mutum na azumi sai ya shafa mai har dai mai ya kai ga bakinsa ya kai masa ga makoshi wai haka din ya kawo ta illa cikin azuminsa
mai ya kai masa ina wane ne mai ne kai masa makoshi wane mai ya sa a bakin sa a baki ake shafa mai wani tambaya ne da nan an barba ta baki kuma ya je masa makoshi ta ina zai je sha dai ita ma wannan rashin ba da amsa shi ya fi ba da amsanta mu je gaba
wannan kuma ya cewa malam wai dan Allah mutum zai iya daga hannunsa bayan sallar nafila ya roki Allah
sosai mana ha alkanutu da ake ba ana daga hannu ake ma mun ba da irin wannan fatawa alkanutu ba za ka daga hannu ai halatta ba an zan na ka daga hannun ka mana halatta
wannan kuma ana binta bashin azumi ne ya kai tsawon shekara guda bata biya ba sai ana kaman gobe za a shiga sabon azumi sai kawai ta samu abin ciyarwa kawai ta ciyar bata rama azumin ba wai ciyar wani tun ya wadatar kan azumin a sai mun san azumin da ake binta wani iri ne dalilin da yasa ta ta sha azumin shayarwa ne ciki ne yasa rashin lafiya ne haila ne me yasa ta sha tafiya ne me yasa ta sha akwai dalilai na shan azumi da yawa matafiya halatta ya sha azumi mai haila wajibi ne ta sha azumi mai jinin aihuwa da bai dauke wajibi ne ta sha azumi hakan nan mara lafiya ya halatta ya sha azumi hakan nan mene rashin lafiya halatta ya sha azumi ko kuma wanda yake da wata cutar da ba da iya azumi da ita ba ya halatta ya sha azumi sai mun san dalilin da ya sa ta sha azumin dan azumi akwai dan ka sha ya halatta ka ciyar akwai da ko bai halatta ka ciyar ba dole karama shi dole karama haka yanzu ba mu san me yasa ta sha azumin ba idan haila ne ramawa za ta yi in rashin lafiya ne kuma ta warke dole ramawa da ta yi in na tafiya ne ma ta sha dole ramawa da ta yi da haka yanzu ba mu san dalilin da ya sha ta sa azumin ba da zai sa ciyarwa da ta yi koko azumin ci gaba
wannan kuma yana cewa malam wai batun zakatul fitr mutumin da ba shi da halin fitar da zakatul fitr din ya zai yi ta faɗi a kansa ta faɗi babu komai a kansa a dama ka ce zakatul fitri sai in ka wayi gari ranar sallah kana da abin da aka ci da iyalanka na wannan ranan sai wani abu ya rage da lokacin ne ta zama wajibi a kanka amma kawai gari ran sallah abincin bai wuce ka ci da iyalanka ba ba zakatul fitr a kanka ko ma baka da shi kwata kwata ba zakatul fitr a kanka shi musulunci yayi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba tilasta mutum ya bada abin da bai da shi
wannan kuma na cewa malawai mutum ne yayi azumi amma sai zamana ya ajiye wata mace wadda ba tasa ba ba halal ɗinsa ba ita ne take dafa masa abinci yake buɗe baki da shi wai menene matsayin azuminsa a daga ce da wannan fasiki fajiri ne kawai ko wato mazinaci ne ko ina ji abin da yake nufi kenan ko kuwa wata yar hidiman abinci ne sabis boyi boyi ya ɗauko ajiye ta ba ruwansa da ita illa iyaka kawai ta dafa masa abinci duk wata ya biya ta ɗakinta daban nasa daban tana gidansa in haka ne babu laifi in haka ne in sabis ne take masa boyi-boyi ne ya ba ta ɗakinta ɗakinsa daban nata daban koma ɓangarensa daban nata daban tana dafa masa abinci duk wata ta zama kukunsa kenan yana biyan ta wannan babu komai ba komai amma in farkarsa ce daduransa ne wannan ya zama fasiki fajiri ko ba a cikin ramadana ba wannan haramu yake aikata mu sai ga wannan
wannan kuma ya cewa malama menene hukuncin kiran sallah ba tare da alwala ba
babu laifi kiran sallan yayi illa ya ka musahabi ne yin alola kafin yin kiran sallah amma ba wajibi bane ya halatta mutum zai iya kiran sallah ba tare da alola ba amma dai abin da yafi min babil kamala min babil adabul azan min babil adabul azan shine yayi alola amma yin kiran sallah babu alola ba wanda yace kiran sallan sa bai yi ba
shikenan wasu sun turo da qur'anai guda hudu suna da roƙon a taya su da addu'a da kuma roƙon ubangiji ta ala da kaila don wannan sadaka da suka yi ga iyayensu akwai kuma wasu biyan bukatu da suke rokawa yan uwan nasu a roka musu Allah ya kyau Allah ya jikan ma'aifansu da ma'aifanmu jikan iyayensu da iyayenmu bukatunsu da bukatunmu na alheri Allah ya biya mana na malam eh ci gaba alaikum assalam eh maganar zakka a irin ba da zakka irin barwa barwan talaucin nan wadda za ka bar ba da ishi mutum wani ɗaya ko wani wannan ba daidai wani manzo Allah mun ya abinan ya zo cewan yakan ba da zakka abinda mutum zai ci na shekara guda to kai ka zo ka biya mutum wadda bai wuce biyan bukatar rana ɗaya ba ko ma ba zai kai ba kaga wani akwai walakanci irin wannan zakka in haka ne ma yaushe wadda ake ba zakka za su yi haba haba da zuwanta har su zo su taru inda abincin rana ɗaya ne ko bai wuce amma can abin da za fakire suke taru a wajen manzon Allah sai kan ba su abin da ci shekara guda to akalla dai ko baka bai mutum abin da shekara guda ka bashi dai wanda ya dauki dan watanni dai bai je neman wani abu ba time subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu sai da daddare Allah ya kai mu